بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ga Allah maɗaukakin sarki tsira da amincin Allah su tabbata ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muna daɗa ma Allah maɗaukakin sarki godiya akan ni'imomi da yi akan mu daban-daban sannan ya ba mu dama haɗewa a wannan yammaci na alhamis 25 ga wannan wata na zulhijja hijira ta ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama shekara ta 1444 wanda yau majalisi ne na aqida da muke ci gaba da karatun kitabut tauhid bi ma'ana sharhi wanda ake ce mishi alqaulus sadid a yau insha Allah ta'ala za mu tashi babi na 29 قال المصنف رحمه الله تعالى باب وباب ما جاء في الاستسقاء بالانواع ngane shi ko babu ma jaa fil istisqa'i bil anwa wannan babin ya zo ne domin yin bayani dangane da abin da ya zo na ayoyi na alkur'ani mai girma da hadisai na manzan Allah sallallahu Alaihi wa Alaihi da suke ɗauke da wa'idi na musamman dangane da mutanen da suke neman shayarwa bil anwa da tauraro. Alistisqa shi ne talabus sukuya, kama a ce alistighfar ne, walisti'ana da alisti'aza da kuma alistihda saboda madda ta istaf'ala galibi takan zo ne akan talab neman abu amma kuma a wasu lokutan takan zo don nuna mubalaga cikin aiki kamar misalin istakbara kaga istakbara ba wai neman girman kai bane ba bi ma'ana balaga fil kibri ghayata ya kai matuƙa cikin girman kai ina fatan mun gane amma galibi idan ya zo akan istaf'ala kama neman abu ne kaga istasqa neman shayarwa wa idh istasqa Musa li qaumihi yayin da mutanen Musa suka nemi shayarwa to neman shayarwa da tauraro abu ne wanda shari'a ta yi gargaɗi game da yin haka shi yasa malam ya kulla babi akan haka ya alakanta shi da kitabut tauhid saboda duk wanda ke neman shayarwa ta hanyar tauraro zai abka ne a cikin shirka shirka ku kaga tana tafiyar da tauhidi Allah samu dace su kuma al'anwa jam'i ne na nau wanda nau masdari ne na na a yanu'u nau'an ai tala'a wa zahara ya fito ko ya bayyana shi ne tauraru ke ya fito ko ya bayyana yana wannan babin za a yi bayani dalla-dalla bayani filla-filla dangane da hukumcin neman shayarwa ta hanyar tauraru neman shayarwa ta hanyar tauraro za a iya kasa shi kashi uku na farko roƙon tauraron kansu da su sabkar da ruwan sama kaga wannan shirka ce shirka babba kafirci ne da zai fitar da ma'abucin shi daga bar musulunci ina fatan mun gani neman shayarwa akan tauraron kansu ka roƙe su su muku ruwa su shayar da ku ruwa ina fatan mun gane sau da ba a roƙon wani wanda ba Allah ba daga cikin halittun Allah game da ababen da ba mai yin su sai Allah maɗaukakin sarki wa man yad'u ma Allahi ko ilahan akhara duk wanda ya roƙi wani Allah tare da Allah to wannan yayi shirka da Allah madaukakin sarki la burhana lahu bih baya da wani dalili akan yin hakan fa inna ma hisabuhu inda rabbih innahu la yuflihu al-kafirun قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا باءروا وان تراروا أقدر تزاسي روى وأن شركة شبابا كسو نبيو نيمن شاير واتهن التورارو ka ƙudurta cewa taurarun nan su ne sababi na sabkar da ruwan sama su ne sababi na sabkar da ruwan sama wannan ma shirka ce amma shirka ƙarama wadda ba ta fitar da ma'abucinta daga bar musulunci ka ƙudurta cewa lalle allan nan shi ke sabkar da ruwa to amma tauraro sababi ne na saukar ruwa kaga ka sanya abin da ba sababi a matsayin sababi wannan shirka ce karama babban zunubi ne mai laifi da babu maganinsa sai ka tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki ya yafe maka ina fatan mun gani kaso na ukun wanda babu laifi game da hakan ka rika ganin cewa saukar ruwa dangane da lokaci kaza ka alakanta abin da lokaci ina fatan mun gane yawwa lokaci kaza ko kala inda ka alakanta abin da lokaci babu laifi akan haka ina fatan mun gane babu laifi akan haka ka alakanta abin da lokaci ina fatan dai an gane ko yawwa malace wa qaulullahi ta'ala wa taj'aluna rizqakum annakum tukadhibun wa taj'aluna rizqakum annakum tukadhibun wa taj'aluna rizqakum kuma kukan sanya rizqakum malamai suka ce shukurakum kenan godiyarku ga Allah dangane da ruwan da ya saukar muku annakum tukadhibun sai gashi kuna masu ƙaryatawa maimakon ku gode ma Allah akan ni'imar da ni'imar ruwa da akan ku sai ku dinga ƙaryatawa ta hanyar jingina saukar ruwan zuwa ga tauraro ina fata mun gani shine ɗaya daga cikin tafsiran da malamai suka yi wasu kuma malaman suka ce abin yana da alaƙa ne da alƙur'ani mai girma don siyaƙin ayoyin suna batun alƙur'ani ne mai girma ina fatan mun gane fala uqsimu bi mawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa almutahharun tanzilun min rabbil alamin afa bihadha alhadith antum mudhinun wataj'aluna rizqakum annakum tukadhibun wasu malamai suka ce ana nufin alqur'ani ne mai girma maimakon ku gode ma Allah ku yi imani da ni'imar sabke muku alqur'ani mai girma ku yi aiki da abin da ya kumsa sai gashi kuna masu ƙaryata alqur'ani mai girma wanda fasarorin guda biyu duka ayat tana iya ɗauka su dan ba sa cin karo da juna ina fatan mun gane amma malam ya kawo su nan da nufin ana nihin ruwan sama wata ja'aluna rizqakum sai gashi kukan sanya arzikin da Allah ya muku ta hanyar saukar da ruwan sama a kanku da ni'imar yi muku ruwan sama maimakon ku gode mishi annakum tukadhibun sai gashi ku kuna ƙaryatawa ta hanyar dangana sabkar ruwa zuwa ga taurari ina fatan mun gani ana abi mal an abi malikin ash'ari رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب رواه مسلم an karɓo hadisi an abi malikin al'ash'ari daga abi malik al'ash'ari radiyallahu anhu Allah yarda da shi anna rasulallah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qal lalle manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi qala yace arba'un fi ummati min amri al-jahiliya sufofi halaye guda hudu min ummati fi ummati a cikin al'ummata min amril jahiliya suna daga cikin al'amarin jahiliya malami suka ce an ce guda hudu ba wai ana takaita su bane akan guda hudu kawai an faɗi hudun ne domin a sauƙaƙa muku wurin kiyaye su amma al'amarin da mutanen jahiliya suke yi suna da yawan gaske ina fatan mun gane wanda kuma akan samu ɗaiɗaikunsu daga cikin al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan da annabi ya ce fi ummati a cikin al'ummata wace al'umma kenan ummatu da'awa ko ummatul ijaba malamai suka ce ummatul ijaba ake ne so da al'umma annabi kaso biyu ne ummatu da'awa al'ummar da ake kiransu su zo su karɓi musulunci ba su karɓa ba da ummatul ijaba da al'ummar da suka karɓa suka yi imani da annabi suka yi imani da Allah suka karɓi musulunci su ne ummatu da'awa to da sunan ake za a samu kenan a cikin al'umma annabi musulmi masu sallah masu azumi masu zakka masu karɓa sunan musulunci za a sami wasu halaye guda hudu tattare da su wanda wannan halayen suna daga cikin al'amuran jahiliya ina fata mun gani wannan sufofi ne na mutanen jahiliya wanda suka rayu gabanin sabkan musulunci ababe ne wanda aikata su haramun ne qat'an annabi ya ce la yatrukuna hunna ba za su taba barin su bimana za a samu su cikin al'umma annabi da za su dage suna aikata wannan aikin kuma musulmi ne ba za su taba daina su bimana in aka gama al'umma a gaba daya to za a samu daga cikin su masu yi amma kan mutanen kwarai mutanen kirki daga cikinsu ba sa aikata wannan ayyuka imana wannan ayyukan ba na kirki ba ne ba ba su dace ba a ce musulmi na aikata su nisanta su ya kamata yi na farko annabi ya ce alfahru bil ahsab yin alfahari da nuna isa da girma bil ahsab da matsayi da ɗaukaka mutum ya dinga alfahari da matsayi ko dinga alfahari da wasu ababe da ƙabila su take da na kyauta da jarumta da makamantansu na matsayi da sarauta da mulki yin alfahari da yin hakan al'amari ne daga cikin al'amuran jahiliya bai dace ba bai dace a ce musulmi na yin hakan ina fatan mun gani na biyu wa ta'anu fil ansab da suka a cikin dangantakan mutum suka a cikin dangantakan mutum ka nemi mutum ka ayyara shi ka aibata sa da kabilarsa irin yadda mutanen miyo suke aikatawa ina fata mun gane kaga alfahari da matsayi akwai sa ko babu akwai mu ne masu kaza ɗiyan gidan alhajuwa ne masu matsayi kaza mu ɗan gidan sarauta ne mu ne masu mulki mu ne masu faɗa aji kana mai alfahari da haka wannan al'amari ne na jahiliya ina fata mun gani abin na biyu suka a cikin ƙabilancin mutum dangantakarsa ana yi ko ba yi ana yi za ka samu su suna raina ƙabilun wasu kai kaza ne a kai kaza ne kai ai dan kabila kaza ne yana ayyar mutum da kabilarsa ko ya ayyar mutum da ma'aifiyarsa dan bakan mace da makamantan haka ina fata mun gani wannan abun ma yana daga cin al'amari na jahiliya haramun hakan ya faru a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da Abu Dharr ya ayyara Bilal ibn Rabah da mahaifiyarsa yace masa ya dan bakan mace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga masa magana mai zafi ci zaka aibata sani da mahaifiyarsa innaka mur'un fika jahiliya aga shi aibanta mutum da mahaifiyarsa ko aibata mutum da kabilanci da kabilarsa wannan haramun ne ba sufa bace ta musulmin kirki ba mai aikata haka sai mutanen da ke ɗauke da sufofi na mutanen jahiliya walistisqa'u bin nujum da neman shayarwa ta hanya tauraru neman shayarwa ta hanyar tauraru a nan ana nufin mutum ya ƙudurta cewa lalle Allah ke yin ruwan amma da sababin tauraro kasa ina fatan mun gani wannan annabi ya ce a cikin al'ummarsa wanda suka karɓa kenan musulmin kenan kenan musulmi ne kaga sai ya zaman to kenan ba wai yana ganin tauraron yayi ruwa ba ya samar da su daga babu a'a tauraron sababi ne na saukar ruwa dan na farkon kafirci ka rika ganin cewa tauraro shine shine sabkar da ruwan kafirci babba wanda zai fitar da kai daga musulunci amma ka rike shi a matsayin sababi na sabkar ruwa wannan shirka ce karama karamin kafirci ne da ba zai fitar da kai daga bar musulunci ba magana ce mai muni aiki ne na haramun bai kamata ba ce musulmi ya dinga ganin ruwa suna sabka ne a sanadiyya ko kuma sababin tauraro kasa ina fata mun gani na hudun wanniyaha abinda ake ce ma anniyaha kuka akan mamaci kuka akan mamaci a nan ba wai ana nufin dole ba sai mutum ya yi kuka ya dinga ƙididdigo ayyuka na wanda ya mutu yana alfahari da haka ko da ko bai kuka ba ina fata mun gani wanda mutanen jahiliya suka yi haka idan mutum ya mutu sai a zo a cikin mutane ana ƙididdigo ayyukansa da aka sani na alkhairi da yake yi ana alfahari da haka wannan aiki ne na mutanen jahiliya ina fatan mun gani shi yasa wa qala annabi yace annaihatu duk matar da take yin niyaha kuka akan mamaci irin kukan da bai dace ba idza lam tatub idan har ta mutu bata tuba ba قبل يوم قبل إلى إذا لم تتب قبل موتها كو إذن بتتوب قبان متوتبا تقام يوم القيامة وعليها سربان من قطران ودرع من جرب توزع تاشيتا أتشكين كبرا تران تاشع القيامة عليها سربال من قطران زع تاشيتا تنا سيد وستفافي من قطران na wani sinadiri da ake ce mashi katiran wasu malamai suka ce kuma katiran ana ne za a tashe ta da kaya na na narkakken ƙarfe a cikin jikinta wadir'un min jarab da kuma wasu tufafi min jarab wasu kuma malamai suka ce wasu za a tashe ta duka fatar jikinta tana ɗauke da cuta da ake ce mata jarab cutar da idan ta kama mai ita mai ita bai son komai ya shafe shi sannan kuma a tufatar da ita da riga wadda take ɗauke da sinadari mai cin wuta ko kuma riga ta narkakken dalma ko kuma narkakken bakin karfe a jikinta wannan shine azabar da za a yi matar da take kuka akan mutuwa irin kukan da bai dace ba irin kukan da muka ba ku labari yanzu sawa'un an haɗa shi da kuka ko ba haɗa shi da kuka sawa'un ana gayin ababen da yake na alkhairi ko kuma idan ya mutu an rasa kaza irin kowar da ake ana an shiga uku an mutu an lalace wane mai yin kaza wane mai yin kaza yauwa zai mana kaza tun da babu wani na makamantarsu ko ku a dinga zano ayyuka alkhairin shi da nihin alfahari ba wai ba da labari ba sau da aya mutum ya mutu a rika ba da labarin muhasin kinshi da kyawun aika alheri da ya saba yi wannan daban amma yin alfahari da yin hakan shine aikin mutanen jahiliya wanda bai dace ina fatan mun gane rawahu muslim imam muslim ya fitar da wannan hadisi kaga idan muka nura a yau zamu ga wannan ababen duka ana aikata su cikin al'umma annabi kuma musulmi ne ke su haka ne ko musulmi ne ke su ya alfahari da matsayi sukan mutane a cikin dangantakarsu da raina ƙabilarsu neman shayarwa ta hanyar tauraro da makamantarsu wanda diyo musulmi suna aikata haka sannan da yin kuka akan mamaci irin kukan da aka hana to amma zub da hawaye da nuna damuwa akan abin da ka rasa na mamacinka wannan babu laifi akan haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi haka lokacin da ɗansa Ibrahim ya rasu aga idanun annabi sallallahu alaihi wasallam suna zub da hawaye hawan ɗaya daga cikin sahabi yake cewa haddaka ya kai manzon Allah annabi ce mishi lalle idanu sukan zub da hawaye kuma zuciya takan kuntata ta ji ba daɗi amma ba za mu faɗa ba sai abin da yake yardar da ubangijin annabi ce kan mu kam game da rabuwa da ibrahim muna cikin damuwa da bakin ciki to kaga yin haka da nuna bakin ciki da damuwa akan mamacinka har da hawaye da makamantansu wannan babu laifi ya halatta kuma ɗabi'a ce ta ɗan adam a same shi haka lokacin da ya rasa masoyinsa ko kuma makusancinsa wannan babu laifi abinda aka hana shi ne kuka na cire sauti da marin jiki da ciccire tufafi mutum yana faɗuwa yana malolo a cikin ƙasa wanda ke nuna kaga kama bai yarda da abin da Allah ya zartar ba a kansa na amsar ɗan uwansa da ya kuma masoyinsa ina fatan mun gane wannan ba in dai haka ne haramun ne irin wasu suna ciccira gashinsu wasu suna bugon kansu da wani abu na buga kan shiga bango da makamantansu wannan duk bai dace ba haramu walahuma hadisi ya zo a cikin bukhari da muslim an zaid ibn khalid al-juhani radiyallahu anhu daga zaid ibn khalid al-juhani Allah ya rada shi duk da malamai sun ce wannan hadisin ya zo ne a cikin sahih muslim kawai bai zo ba a cikin bukhari a wanga bukhari da muslimi eh عفوا وانشا ينا غبا قال يجي قال صلى قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله أعلم قال قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب حديث يازو البخاري ده مسلم حديث زيد ابن خالد الجهل رضي الله عنه ألا يردش قال قال قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ba mu sallah a matsayin imam salata subhi sallar asuba bil hudaybiya a wani wuri da ake ce mishi al hudaybiya ala ithri sama'in kanat min al layl karshen ruwa da aka yi da daddare bayan an yi ruwa da daddare lokacin sallar asuba yayi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ba mu sallah falamman sarrafa lokacin da ya kammala sallah ya salamce aqbala ala nas sai manzo Allah ya fuskanto huskashi wurin mutane wanda shine sunna ta dilli imami idan ka kammala sallah ka salamce sai ka fuskanci mamu haka annabi ya sai fuskance su fa qala sai annabi ya ce hal tadruna ma za qala rabbukum shin ko kun san me ubangijinku yace qalu Allahu wa rasuluhu a'lam sai suka ce da shi ai Allah da manzon shi sune mafiya sanin abin da Allah ya ce Allah da manzo sune mafiya sani a wannan yana kasancewa ne a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake raye sai ya ce Allah da manzon shi su ne mafiya sani yanzu sai dai a ce mi Allahu a'ala Allah shi ne mafi sani ƙala sai annabi ya ce asbaha min ibadi mu'minun bi Allah maɗaukakin sarki ya ce an wayi gari daga cikin bayuna mu'minun bi wa kafirun an wayi gari daga cikin bayuna akwai masu imani da ni sannan daga cikin bayin nawa akwai masu kafirce mini fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi fadhalika mu'minun bi wa kafirun bil kawkab ma duk wanda yace an mana ruwa da falala Allah da rahmarsa to wannan shine wanda ya imani da ni sannan ya kafirce ma tauraro wa amma man qala mutirna bi nau'i kaza wa kaza amma duk wanda yace an mana ruwa da tauraron wuri kaza da tauraron da ake ce mishi kaza fadhalika kafirun bi mu'minun bil kawkab to wannan shine wanda ya kafirce mini sanne imani da tauraro kaga takeice a cikin wannan hadisin akwai fa'idodi daban-daban da zamu iya dauka na farko yana da kyau a wasu lokuta balle ma in wani abu ya faru idan liman ya kammala sallah ya fuskanci mamu ya sanar da su abin da zai amfani su ya musu nasiha ya musu wa'azi ya ja hankalinsu akwai wasu kurakurai da take faruwa a cikin masallaci game da wasu ɗaiɗaikun mutanen da ya kamata ya musu gyara sai ya waiwayo ba sai ya ambaci wanda ya kuskuren ba sai ya ce akwai matsala kaza da kaza da kaza kurakure da ake cikin sallah sai ya dinga zanowa yana ambata ma mutane menene daidai don su kiyaye in kuma akwai abin da ya faru wanda ke da alaka da aqidan mutane da tauhidin su ko ke da alaka da ibadar su ko yake da alaka da mu'amalanta ta yau da gobe da yake da take faruwa tsakankanin mutane wanda yake kuskure ne nan ma yana da dama idan ya kammala sallah ya fuskanci mutane ya ja hankalin mutane ya musu nasiha ya musu bayani ina fata mun gani tun daga annabi sallallahu alaihi wasallama bayan ya sallame ya fuskanci mutane sai ya musu nasiha kuma me ya kawo bayanin wannan nasiha ruwan da aka yi jiya da daddare ina fata mun gani Allah maɗaukakin sarki yake gaya ma annabinsa an waye gari daga cikin bayuna akwai masu imani da ni da masu kafirci masu imani da Allah su ne wanda ke cewa an mana ruwa da falalan Allah da rahamas ina ruwan da aka yi jiya ana gode ma Allah cewa an yi su ne da falalan Allah da rahamas waɗannan su ne wanda suka yi imani da Allah amma duk wanda suka waye gari suna masu cewa an yi ruwa ne saboda tauraron kaza ya yi kaza ai tauraron kaza ya yi kaza to waɗannan su ne wa'anda suka kafurce ma Allah suka yi imani da tauraro wanda ke ganin sababi da sanadiyar sabkarwa taurari ne Allah ne ya ruwan amma da sanadiyar tauraru kuma kamanta ko masaukaiya na tauraro wannan kaga wannan su ne suka kafurce ma Allah suka yi imani da tauraro kafurci a daidai wannan wurin ba kafirci ba ne babba da ke fitar da ma'abucin shi daga barin musulunci so da yana ganin cewa wa ya sabke ruwan eh Allah tauraro shi ko menene sababi ne to kaga wannan karamin kafirci ne babban laifi ne wanda ba zai fitar da ma'abucin shi daga barin musulunci ba sai dai kawai ya tuba ya daina irin aikata wannan mummunan aiki ya bar wannan kudirin ya mai da al'amari ga Allah shi kaɗai subhanahu wa ta'ala ولهما من حديث ابن عباس يا تبت a cikin hadisin Abdullahi dan Abbas daga Bukhari da Muslim anan ne daji nake san ce muku hadisin cikin Muslim ne kawai yazo bai zo a cikin Bukhari qala ce qala ba'dhum wasu shashi suka ce laqad sadaqa nau'u kaza wa kaza hakikan tauraron kaza da tauraron kaza sun yi gaskiya gashi an yi ruwa fa anzalallahu هذه الآية سي الله يسبكد ونن آيوين فأنزل الله هذه الآيات سي الله يسبكد ونن آيوي فلا أقسم بمواقع النجوم ila qawlihi wa taj'aluna rizqakum annakum tukazzibun yana Allah ya sabkar da ayoyin nan ne dan ya ja hankalinsu ya gargade su su gano cewa ni'imar sabkar ruwan sama falala ce da rahama ta Allah shi kadai subhanahu wataala ba sababi bane na wani tauraro shine ya ga dama ya sabkar da ruwa lokacin da ake bukata gwalgwadon haja subhanahu wataala sanadiyar sabkan wannan ayoyin kenan fala uqsimu bi mawaqi'in nujum fala malamai suka ce nafiya ce tana kore duk abin da suka kudurce wanda bai dace ba ba gaskiya bane abin da kuke kudurcewa na cewa sabkar ruwan sama sanadiyar wasu tauraro ne na kaza da kaza uqsimu bi mawaqi'in nujum ina rantsuwa da masaukayyan tauraro wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim kuma lalle wannan rantsuwa ce da dai kun sani mai girman gaske innahu laqur'anun karim haka ne ko lalle alqur'ani littahi ne mai karamci littahi ne mai girma la yamassuhu illa almutahharun babu wanda ke shafa alqur'ani mai girma illa almutahharun sai masu tsarki anan ana nufin mala'ikun Allah madaukakin sarki tanzilu min rabbil alamin saukakke ne daga ubangiji na halittu gaba daya afa bi hadha alhadith antum mudhinun yanzu da wannan alqur'anin mai girma kuke karyatawa ne za ku danga karyatawa wa taj'aluna rizqakum ku dinga sanya rizqakum ni'ima ta sabkar ruwan sama da Allah ya a gare ku annakum tukazzibun maimakon ku gode masa sai gashi kuna karyatawa kuna danganta saukar ruwa a sababin taurari haga hakan bai dace fihi masail malaci a cikin wannan babun akwai mas'aloli al'ula tafsiru ayatul waqi'a tafsirin aya ta cikin suratul waqi'a wanda muka karanta kenan ɗansu وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون كوايا جاني بيانا تلا تفسيرا الثانية مسألة تبي ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية أمتا الأمر غداه لدى أكي واند أكتشي سنة دكتشن الأمر جاهلية صفوفين نمت أنا جاهلية واند بي كما تبعتي كو مسلمي كن صفنت رسو الثالثة مسألة تأكو ذكر الكفر fi ba'dha ambatan kafirci a cikin wani shashi na wannan sufofin saboda akwai ta riwayar da ta zo ta nuna cewa ababan nan guda biyu daga ciki ma kafirci ne ithnatan fi nasi kuma bihim kufrun at-ta'anu fi nasab wan niyahatu 'ala al-mayyit suka a cikin dangantakan mutum da kuma kyara da kuka akan mamaci duk su dace arabi'a mas'ala ta hudu anna min al-kufri ma la yukhriju 'anil milla lalle ashe daga cikin kafirci akwai kafircin da ba zai fitar da ma'abucin shi daga barin musulunci ba haka ne ko akwai kafircin da zai ba zai fitar da ma'abucin shi daga cikin musulunci ba kuma sunan shi me sunan shi kafirci wannan maka wuce a cikin hadisin ko asbaha min asbaha fi ibadi mu'minun bi wa kafirun an waye gari daga cikin bayina inji Allah akwai mai imani da ni akwai mai kafircewa kaga nan kufurun ne asghar saboda kafirce ma ni'ima Allah ba wai kafirci ba wanda ke fitar da bawa daga cikin musulunci wanda akwai ire-iren su masu yawa ko haka ya zo a cikin wani hadisi sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufr zagin musulmi fasikanci ya kasa da fada da shi kuma menene kafirci kafirci babba karamin kafirci da zai fitar da ma'abucin shi wanda ba zai fitar da ma'abucin shi daga musulunci ina fatan mun gane don musulmi da musulmi idan suka yi fada ba za a ce musu sun yi ridda ba ina fata mun gani yawwa amma kaga am shari'a ta ambaci ta ambaci abin da sunan mi kafirci saboda munin sa al-khamisa mas'ala ta biyar قوله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة an waye gari daga cikin bayina akwai mumini da ni da kuma kafiri da sababin sabkan ni'ima wannan ya mai da ni'imar zuwa ga mai ni'imar shine Allah madaukakin sarki wanga kuma ya dangana ta zuwa ga tauraro ina fatan mun gane ko sababin tauraro as-sadisa mas'ala ta shidda at-tafattun lil iman fi hadha al-mawdu' fi hadha al-mawdu' nurada imani a cikin wannan wurin lura da imani a cikin wannan wurin imani shine wanda suka dangana ni'ima zuwa gawa zuwa ga Allah as-sabi'a mas'ala ta bakwai at-tafattun lil kufri fi hadha al-mawdi' shi ma nan nura da kafirci a daidai wannan wurin kafirci shine wanda suka dangana saukar ruwa a sababin wani tauraro ko da makamantansu الثامنة مسألة تتكوس التفطن لقوله laƙad sadaka nau'u kaza wa kaza nura da faɗarsa da ya ce tabbat ko haƙiƙan tauraro na kaza da kaza sun yi gaskiya tun da ruwa sun sauka kaga dangana ni'imar sabkar ruwa zuwa ga sababin fitowar tauraro ko kuma bayyana shi التاسعة مسألة تترى إخراج العالم للمتعلم المسألة بالاستفهام عنها لقوله أتدرون ماذا قال ربكم malami ya fitar ma ɗalibansa wata mas'ala ta hanyar alistifham ta hanyar tambayar su ko ko ta hanyar neman su fahimci wani abu tunda annabi ce musu yi a ta duruna ma za ƙala rabbukum shin kun ko kun san mai ubangijin ku ya ce ai ka san annabin ya san da cewa sahabban ba su sani ba saboda ba wahayi ake musu shi ake ma wahayi amma sai ya tambaye su shin ko kun san me ubangijin ku yake cewa kaga yayi haka ne saboda wata hikima duk wanda aka tambaya game da wata mas'ala mai girma hankalinsa gaba ɗaya zai koma zuwa ga wannan wanda ya mas'alar dan ya ji me ubangiji ya ce yana da kyau kenan malami ya dinga madalibansa haka a wasu lokutan domin abin ya zauna a cikin zukatansu al'ashira mas'ala ta goma wa'idun niyaha abinda aka tanada na narkon azaba ga masu kukan mutuwa irin kukan da bai dace da shari'a wannan shi da ƙarshen wannan babin sai sharhi na mai littahi babu listisqa'i bil bin nujum babin da yazo dangane da bayani na wa'idi da aka tanada na musamman game da masu neman shayarwa ta hanyar tauraro مالك لما كان من التوحيد الاعتراف لله بتفرده بالنعم ودفع النقم lokacin da ya kasance na daga cikin tauhidi yin li'tirafi ga Allah madaukakin sarki da kadaitakarsa da ni'imomi da kuma ishe cututtuka wa idafat wa idafatiha ilayhi da kuma jingina masa wannan ni'imomin kaulan ta hanyar magana wa atirafan da yarda da da yarda da hakan wasti'anatan biha da kuma neman agaji da waɗannan ni'imomin na Allah ala ta'atihi akan yi masa da'a kana qaulul qa'il sai kasance fadan mai fada mutirna bi nau'i kaza wa kaza yunafi hadha al-maqsuda fadan mai fada da zai ce an mana ruwa da nau'i kaza na tauraro ko kaza na tauraro yana tafiyar da wannan makasudi mai kyau ina fatan mun gane ashaddal munafa mafi makura wurin korewa yana kaga da ya kasance na da yana da cikin tauhidi mutum yin itirafi da kasancewa Allah ya kadaita da yin ni'imomi da kuma ishe cututtuka da kuma dangana ma Allah dukkanin nau'in ni'imomi ta hanyar fada da halshe da kuma a aikace da yarda da hakan da ya kuma ƙoƙarin yin amfani da wannan ni'imomin na Allah don ka masa ɗa'a da bauta, to kaga ashe faɗakka cewa an yi mana ni'imar ruwa saboda tauraro na kaza da kaza wannan yana kore wannan makasudin na tauhiji yana kore sa mafi matsananciyar korewa li'idafatin matar ilan nau saboda dangana saukar ruwa zuwa ga wani tauraro walwajibu ma da ci abin da ke wajibi إضافة المدر وغيره من النعم إلى الله dangana saukar ruwan sama da wasunsu ma minan ni'ami na daga cikin ni'imomin ilallahi zuwa ga Allah shi kadai fa innahu alladhi tafaddala biha saboda Allah shine wanda ya baiwarsa da wannan ni'imomin ala ibadihi akan bayinsa thumma al-anwa'u laysat min al-asbab sannan kasancewa tauraru ba sa daga cikin sabubba li nuzulil matar na saukar ruwa bi wajhin min al-wujuh ta kowace irin fuska tauraru bayi ne na Allah ya musu masaukayya akwai masu yawo a cikinsu wasu suna haska sama matsayin ado a cikin sararin samaniya wasu kuma akan jefi shedannu da su wasu kuma alamomi ne da akan gano ina ne alƙibla ko ina gabas ina yamma ko ina hanyar da za a bi amma ba su bane sababin saukar ruwan sama ina fata mun gane ta kowace irin fuska innama sababu inayatul maula ka sani kadai cewa sababin saukar ruwan sama kulawa Allah maɗaukakin sarki ne wa rahmatuhu da kuma rahamarsa wa hajatul ibadi da kuma buƙatun bayu wa su'aluhum li rabbihim bi lisanil hali wa lisanil maqal da kuma roƙon ubangijinsu suke yi da harshen su na halin su da kuma harshen su na magana da suke yi fayunazzilu alaihimul ghaith sai Allah ya sabka musu da ruwan sama mai amfani bi hikmatihi da hikimarsa wa rahmatihi da rahamarsa بالوقت المناسب لحاجتهم وضرورتهم da akan lokacin da ya dace da bukatar su kuma da darurar su sai Allah ya sabkar musu fala yatimmu tauhidul abd bayar da za a yi tauhidin bawa ya cika hatta ya atarifa bi ni'am hatta ya atarifa bi ni'amillahi adh-dhahira wal batina har sai lokacin da yayi i'tirafi ya yarda ya bayyana ni'imomin Allah madaukakin sarki na bayyana da na boye alaihi a kansa wa ala jami'il khalq da kuma akan dukkanin halittu wa yudhifuha ilaihi kuma ya dangana waɗannan ni'imomin zuwa ga Allah wa yasta'inu biha ala ibadatihi wa dhikrihi wa shukrihi sannan yayi amfani da wannan ni'imomin ya nemi agaji da taimako ta hanyar wannan ni'imomin akan bautar Allah da ambatan Allah da gode ma Allah wa hadha al-mawdu min muhaqqiqati at-tauhid wannan maudu'i yana daga cikin ababen da suke tabbatar da tauhidi wa bihi yu'rafu kamilul iman wa naqisuhu da irin wannan tauhidin ne akan gane mai kammalallen imani da kuma mai tawayayyen imani ina fata mun gane ta hanyar dangana ni'imomi akan mai ni'ima falalassa ce baiwarsa ce yardarsa ce da hikimarsa ya muku ni'imomin da ya ga dama ba wai ka ɗauki ni'ima ba ka dangana da ɗaya ka dangana da zuwa ga ɗaya daga cikin bayan Allah ina fatan mun gane wannan shine ƙarshen wannan babin kuma ne ya kamata mu dakata ko abin muka faɗa daidai Allah ya sa mu samu ladan shi kuskure ko mu abocin haka Allah ya fi mana gaba ɗaya assalamu alaikum wa rahmatullah